بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهكذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yi wannan rana ta Lahadi 30 ga watan safar shekara ta 2047 wanda ya da 24 ga watan August 2025 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafi na تجريد التوحيد المفيد لا أحمد ابن علي المقريزي قال yana yi mana magana akan wato nau'ukan shirka cewa akwai shirka da suke da alaka da zatin ubangiji shi kan shi kansa ubangijin su kutum dinsa wanda suke yin shirka da shi ko da sunayensa ko kuma da sufofinsa ko da aikace aikacensa wato a cikin aikace-aikacen da Ubangiji ke yi a samu aikin Ubangiji a ba wani ya kuma ce kuma nau'i na biyu akwai kuma shirka wajen aikin bawa ma'amalantar Ubangiji da bawa ke yi sai ya samu abin da ya kamata ya zata ma Ubangiji shi neman taimako tawakkali da soyayyarsa da ya kamata ya zata ma Ubangiji shi kadai sai a samu yana fuskantar da wannan ibada din zuwa ga wani Allah ta'ala to shi ma wannan shirka ne to shi ne ya fara magana akan shi shirka na farko shirka na farko shi ne shirka da ake da shi a zatin ubangiji wace zatin ubangiji shi kasa ubangiji din wani ya dauka ya ce shi ba ma ba ubangiji ma halitta shi ba shi wani abu ya halitta shi daban haka zatin ubangiji ne yanzu ana ma da hikima ne da shi kan wato asalin ubangiji shi kansa ko kuma wasu daga cikin aikace-aikace na ubangiji da ubangiji ke fanta da su saboda ruwan sama ba da taimako ba da tallafi ba da agaji sai ya ɗauka ya ce wasu daga cikin mahalukai su suke musu nufi wannan aikace-aikace da ko kuma abin da ubangiji ya faɗa na rabata na sunayensa ko sufofinsa sai ce shi bai yadda ba to a wannan gaban ne shi ne ma da ya bayyana mana magana akan at-ta'til wato ash-shirku wa at-ta'til magana cewa wa shirku wa at-ta'til mutalazima ne to sai da shi yake magana cewa asalin shirka ma baki da yana komawa da zuwa ga shi wannan ta'aqidi insha Allah za mu ƙara wato yin bayani akan wannan meye ma'anar ta'aqid sai kuma mu ci gaba da da sharhin abin da Allah ta'ala ya sauwaka mana mala yace 62 mala yace wa aslu shirki wa qa'idatuhu allati yarji'u ilayha huwa at-ta'til wa huwa thalathatu aqsam أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه الثاني تعطيل الصانع عن كمال الثابت له الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد ومن هذا شرك أهل الوحدة ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط إصدت إيجادها ويسمونها العقول والنفوس ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة قال سيتي وأصل الشرك أصل شركة وقاعدته لكم توشنسا تركا شركة لكم التي يرجع إليها ولا شركة تكون أزواج ولا شيء أصل هو تعطيل شيء أسامة باوا يا إما أبنجي تعطيل من أي مكان وتمكتي التعطيل شيء وقت أبنجي لك صوفا كمالسا التعطيل daga atala ya'tal al'atal kaga ce al'atal shine wato wani kamar gora ne akwai ruwa wannan goran da akwai ruwa sai ka ce qad ataltuha 'anil ma ko kuma ataluha 'anil ma sai zama wato ka shire ruwan ka raba ka sance ta daga ruwan baki da wani shi al'atal atala ya'tal babi na qariba ya qarab in aka ce at-ta'til shine dai wato zama ka raba shi wani abu da wani abu kamar leda ka raba shi da dukkan abu da ke cikin leda din shi alqulu min ash-shay wa tafriqu wannan shine at-ta'bil to a janibin ubangiji kuma idan aka ce a ta'til abin da ake magana shine wani abu da ubangiji shi kadai yake banta da shi sai ka ce ba ba nashi bane babu babu shi babu kamar sunayensa kamar sufofinsa kamar aikata aikatansa za ka ga a wannan babi akwai wanda zai ce ma shi ba kiɗaya ba ubangiji sai halice shi ba kaga yanzu wannan ta'tilin da yayi ma yayi ta'tilin asalin alkhaliq sifa ta alkhaliq ya cire ma ubangiji wannan sifa ya wofata ubangiji daga gare daga wannan sifa din ya sance mishi ita kamar ya kwace haka zalika kuma ta'tili a sunayensa ka dauki sunan ubangiji wanda yake shi kadai yake fita da irin wannan sunan ka ba wani haka ta'tili daga sifofinsa mutum ya rika ganin cewa akwai wani mutumi da duk inda ya je ko da wani mutum baya wajen to shi ma yana ubangiji ce asma'u wa ara shi ma yana nan yasma'u wa yara to kaga yanzu wannan a wato shi ta'tili sifan ubangiji na kamala kai kai wato ce babu baki da shi ta'zim muna fice ko mu sance ma ubangiji su musa na kamala ko kuma wofanta ubangiji daga su musa na kamala wanda kowanne ka fada yayi to shine yake cewa duk kowanne mushriki in kaga yayi shirka to turken da yasa yayi shirka din shi ta'zim ba amma dai ba dole bane zama asalin shirka din abin da ya jawo shirka din shine wato ta'zilin wato in aka ba dole ne aka samu shirka ba ya zama dole sai kuma an samu asalin shi tatsini shine abin da ya zama in zame kan turuwan shirka din kamar iblis ai ba wai tatsini ya ma ubangiji a farfar abadi ba ya ji da ubangiji ya ji da sunan sai ya da nasubobansa da aikata aikatan sa abinda kawai bai yarda da shi ba shine ya ya kiya da ma ubangiji ya mu'amalance shi mu'amala ta bawa da da ubangijin sa wannan shine abin da ya sance ma ubangiji wannan hakki na ubangiji na abota masa wannan shine ya kwace ma ya wofata ubangiji daga wannan hakkin nasa shi yasa ko da ababin ibada ne ko kuma ababi na rubiya ko uluhiyya za ka ga abin da yake dawowa mutane ke ma ubangiji shirka to shi ta'dilin nan ko dai mutum ya ringa mona ubangiji zato ya riga wani mutum ya yi kama da ubangiji shi kansa ko kuma ya dauki hakkokin ubangiji ya ba wannan mutum ko kuma ya riga ganin cewa wani saboda ga wutarsa da kowa yana da wani mashiga da bai iya shiga ko kuma ya riga ganin shi ba zai iya bauta ma Allah shi ɗaya ba wannan duka wani babi ne na ta'dili mana cewa huwa thalathatu aqsam wani ta'tili ne ya kasu kashi uku ahaduha ɗaya daga cikin kaso ukun shine ta'tilul masnu'i an sani'ihi shine wato ai kokarin raba mahaluki daga asalin wanda ya halice shi daga asalin mai halitta ne akwai as-sani' shine ubangiji as-sani' ba sunan ubangiji bane amma kamar wato kace ne wanda ya kago bayi da kuma wanda makagin su to makaki kaga ba sunan Allah ta'ala bane makaki wannan labari kake bayarwa ba ya kai da dama yanzu ka zo ka ce ya sabi'u wasu daga cikin mutakallimun da falasifa suna kiran ubangiji daga wannan sunan ya sabi'u wanda baya cikin sunan ubangiji wato ba za ka ce abdu sani' ba eh sani'u ka za ka iya bada labari da da wannan ka ce ubangiji shi ya kagi sama amma ba wai za ka kago wannan sunan ka ce wai makagi ba ka kaga sunan ma bai bai tattata da ubangiji ba dan ma bai ba yana iya kago shari'a iya kago kago alheri kaga shi ba ubangiji dukan sunan su kawawa ne تعطيل مصنوعي عن صانعه شيء kai kokarin raba mahaluki da wanda ya halice su ubangiji wannan shi ma wato shine ma babba a babu kamar yadda masu dabi'u suke fada masu magana cewa a nature da sauran su dabi'iyun zaka ga wannan da yawa ina tsammanin duk kwana biyu nake jin ba a wuce ba wannan uwa sai da masa gyara akan wannan muna kokarin wani lokaci ina tsammanin kallace kallace da mutane ke yawan yi ne da kuma rashin dai karatu dai abubuwa sun yi sai addu'a a yana kokarin nuna wato abin ijaba na ubangiji da kuma yanayin wato abin mamakin sa yanda ubangiji ke mai da sama da dawo ƙasa a rayuwa to sai ce wisdom of nature wisdom of nature sai nake yara mun cewa wannan wisdom of nature da kila kai baka san su abin da su asalin masu wannan magana suke magana ba amma kace wisdom of sama da dawo kasa shi ne abu ya koma bai bai ai hausa ce wannan ko eh to wannan a muka ce sama ta dawo kasa ubangiji mutum yana da kuɗi kuma kawai dare ɗaya a samu kuma ba yi da kuɗi yawwa na gaba ya koma baya a a to wala ku sa'ad ne ma nake cewa amma na? ok yawa wisdom of nature sai nake ce masa ai shi wanzu da yayin da ka ka dan wisdom of nature yana magana hikiman hikiman dabi'a a gashi wani ya hunna wutan wata dabba wata take inda an bar tsuntsayen tsuntsayen a wajen ba za su iya zuwa su rayu a cikin bakinta ba to amma da ta mutu har ta zama kwarangwal ta wangala bakin sai aka samu tsuntsu ya je ya yi sheka a wajen yana renon ya shi a wajen to shine sai wanda ya bashi mamaki cewa wisdom of nature a to shi ta nature ba ta da wani ba ta da wani karfi mai tsakaran kanta ba ta da wani wisdom na karan kanta ita ma ta daga cikin abin da ubangiji shi ke juya ta yace yu'zini ibn adama yusubbu dahra wa inni ara dahr uqallibu al-layla wan nahar ubangiji shine yake juya dare da rana saboda haka baka da dama ka dauki waɗannan abubuwan ka je ka dangata mata in ka dangata mata ka kaman ka dauki wani haƙƙi na ubangiji ka bata wanda kuma ita ba ita ce take yi ba ubangiji shi ke yin abin sa to duk wani ya daga cikin abin da kamata mu rika kulawa haka irin wasu abubuwa da zaka tura na yawan faɗan su mu mun saba ji a baki kawai haka da zakin da zakin magana a ce maza ne ko faza ne ko wani abin wannan ya kamata a kula kwarai da gaske yan uwan yan boko a kaga duk wani ta'bili ne na al-masuri as-sani'i abinda ubangiji shine yayi halittarsa aikin sa ne sai aka dauka wannan aikin aka kiba wanda ya aikin aka ce ga wani ne ya aikin ba shi ba a wannan zai zo da abubuwa da yawa kamar mun yi maganar farisawa yadda suke tabbatar da yazan da ahriman suna cewa akwai Allah duhu akwai Allah haske Allah haske shine babban da haka suke fada da dai sauran abubuwa da yawa kamar sufaye da suke cewa akwai magana na wato waliyyi suna iya yin wasu abubuwa na ubangiji da ubangiji shi kadai ke iya yi kamar rahimawa da suke cewa ba halbaitin nan su ma da ubangiji ma ya basu ma su abin da suka dama hatta halittar nan ma an basu sun yi ubangiji ya basu dama su abin da suka dama sai ya za ka yi haka suke faɗa wanda dai yana daga cikin shirka na mutane da mutane ke yi aikin ubangiji a ɗauka a ce wani da yi baka ji dama yanzu ruwan sama ka ce matsala ya maka baka ji abu wanda ya wanda ya yi shirka ko maza Allah ya faɗa ba wani bambanci tsakanin matsala da annabi Isa duk ba annabawa ne ba annabawa ne duka babbanci shine wato ta fuskan daraja Allah ta'ala ya fifta wani akan wani amma mutum ka ce wai wai saboda shi ma'aiki ya gawurta saboda haka zai iya daukan wani abin da ubangiji shi kadai ke iya yi ubangiji bai taɓa faɗan wannan magana ba la a qur'ani la a sunna kawai wasu ne shashi waɗansu ne su kwanta su bacci su tashi masu faɗa abin da suke so su faɗa الثاني نبي ملك تعظيم الصانع عن كماله الثابت له daga cikin turke da yake jawo shirka ta'qili na biyu shine wato a zama an raba asalin wanda yayi abu ya kage wannan abu shine ubangiji an kamalihi thabit lahu akan sifofin sa na kamala ubangiji yana da sifofi na kamala kamar sifofin sa da yake da shi wanda duk wannan wato sun gini ne akan kamalan ubangiji da nuna cikan wadatar sa da ruwan sa to wannan sifofin sai a samu wasu daga ciki su ce ai babu kamar mu'tazila mutum da ba kidan ubangiji ba ba yi da wani sufofi baya wani aiki su ma sha'ira su akwai akace akacin da suke akwai al-akhbar al-sifat al-fi'liya duk wani sifa wanda zaka iya sifata ubangiji da shi kace yana yana aikatawa sai kace suke subuce da ba sifa ta magana ce subu za su ce ubangiji yana magana yadda ya ga dama sai da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ba mu yanzu kaga mu a mutakan ahlus sunna wal jama'a yanzu da muke sallah na ubangiji ya mana magana lokacin da kace alhamdulillahi rabbil alamin yace mai alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji ba mu ansa duka kuma kasancewa wannan masallacin ana yin sallah sashin gaba ana sallah mutane ana sallah garin kai ana wannan murya ba ya sarka biyo mushi a wajen murya kuma kowanne ubangiji ya yalauce su kuma zai amsa musu wannan shine kamalan ubangiji Allah ta'ala wasi'un ni'alim wato wasi' wasi'a khalqahu jami'a jami'a ya yalta halittinsa baki daya to wannan shi ne za ka samu wasu daga ciki suna cewa musu bisa yadda ba sufan magana sufa na ya ce ya sauko saukowa nan ba ya lazumta na kasan shi cewa ya ba mu labari mu da ba mu san shi ba sai abin da ya ba mu labari a kansa saka in ya ba mu labari to yanzu akan yake kaitawa shi ne ya san kansa ya baka labari kace baka yadda ba to kaga yanzu wannan wani abu ne kake nema ka ka kawo da tunaninka الثالث na uku تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد shine wato a samu mu'amala da bawa zai ma ubangiji wanda yake ya wajaba ya tabbatar ma ubangiji da shi na hakika na hakkin ubangiji na bauta sai ya sance ma ubangiji wannan hakki na bauta ya ci shi ba da bauta masa ba kaga na farko da na biyu a rububiyya na uku kuma a uluhiyya to uluhiyya ba da ya san ba da magana baya kuma yanzu zai magana a gaba to amma zai jinkita magana akan na ukun nan atali ta'dil mu'amalati shine ka sance ma ubangiji mu'amalansa da bawa ke yi a amma yajibu alal abdi daga wato bawa yazo da wata mu'amala kuma bayan abin da yake ya wajibi ne akan shi min hakikati tauhid na hakikatin tauhid wala kira ta'dilul ibada ko kuma wato al-ishraku billahi ta'ala fi uluhiyyati to shine mal zai karba zai fara babu misalai yace wa min hadha daga cikin wannan shirku ahlul wahda shirka na masu haƙiƙan nan yan haƙiƙa masu cewa komai da kowannan Allah ne mun yi magana yanda abubuwa suke farowa za su faro tun daga al-hulul aje al-ittihad akwai kuma aje kuma wadatul wujud aje al-hulul shine wato shi ubangijin zai zai sauko ya garwaya yana sanya bayyana da wato wani jiki na nasut shi kuma dama wato za ta lahut ne lahut shi ne wanda ba a iya gani wanda da suke fara hankalin nan da sauransu abin abu ne da ba a iya gani ta cewa shi na mutum da suke cewa ba za a iya ganin ubangiji da falaci ba ta ce ba za a iya ganin ubangiji ba sai dai in ubangiji ne yana son in a gan shi sai zai samu wani mahaluki sai ya garwaya da shi kamar yadda nasara ke cewa wato Allah ta'ala ya garwaya da annabi annabi annabi Isa sun ce ya zo ya garau da annabi Maryamu annabi Maryamu kuma ta haifa annabi Isa kuma shi ne wato Allah ta'ala ya haifa ta kenan haka sai zama shi annabi Isa ya da wani bangare na lahutiya da kuma da wani bangare na nasutiya lahutiya wani bangare na kasancewa shi ubangiji nasutiya kuma bangare na tsoka da jiki da yake yawo a wannan shine wato al-hulul a daga nan kuma sai a samu al-ittihad shine daga baya idan bawa ya yayi ta fada yayi ta kaza yayi ta kaza yayi ta kaza yayi ta kaza daga baya sai ya zo ya dan nan da take shi ma sai zama tsakanin shi da ubangiji din babu babu bambanci amma kaga su masa cewa ko Allah ne a daidai wannan mataba amma dai mataba ne na farko mashiga ne na farko da fara cewa hakika hakikan nan to daga baya kuma idan mutum ya gawuta ya kai ya kawo ya zama surgumin fitinanne sosai kenan daga nan sai yanzu fara cewa to ai duk abin da ganin ma dai Allah ne eh shine ahlul wahida wannan yan hakika da zaka ga suna ta kawo mana abubuwa suna takula abubuwa zaka ga kusan wajen hindustaniya ne da kuma falsafa da yunan suka je suka ɗauko suka hada suka mata rini kuma dalili na addini da yawa za ka samu mutane da yawa wanda ake danganta su ake danganta su da saraha za ka samu sa da wannan akida mun yi magana cewa da yawa da su sufayen kasan nan in za mu faɗa gaskiya in dai ba so muke kowa murkuɗa mu karatun ba mu je muna ɗauko wasu tilka mutum kada halat a mu muna magana cewa da yawa daga cikin masu danganta kasu da riƙun nan a wannan ƙasa in dai malamin ne na ɗariƙa sosai ban ce akwai kusan da rika a kasan nan hawa-hawa ne da wanda ya zauna da su akwai wanda za ka gan shi shi ɗan gani kashe na ɗari gani shi babban malami ne abinda maki su shine daga yada wannan batiniya da wannan ilmul batini din za ka je sun ya zo irin su ne sun suna waka sai akwai wani sai nuna kansa ya ce akwai wani asararu a wannan kare in na bude sai a halatta jini na ai dole a halatta jini kaga ya zai zo ya ce kowa Allah ne ba dole a kai shi ba eh ai dole halatta jinin sa eh to wannan sune asalin wanda mu muke magana to wanda kaga ya zama jagora a harkar nan ba wai saboda wai shine dan shi mai shekaru ba a ya fahimci abubuwan amma da haka yake ta wannan wallahi abin da ke cikin su abin da kuka sani a bakin su ba shine abin da ke zuciyar su ba wannan duk haka duk suna da wannan irin dukkan su ba za mu makar za ka cire kowa a cikinsu akwai wanda shi a ya zo cikin wannan ɗariƙa ɗin ba ma inkari ya zo cikin wannan ɗariƙa amma abin da ya fi rinjayensa shi galibi shi ne ɗan kanta da fikihun malikiya da sauransu amma ɗariƙa ta zama wani abu ne kamar boko kamar mu ne a yanzu ai ma da muka zama yan boko ba ka rasa da wasu yan ɗabi'u haka haka in kana son ka fahimci ɗabi'u ka je ka fahimci ya ka tambayi iyayen sosai za su ce da kun an ka zo da wani abu duk malika za ce eh to wannan ai ɗan boko ne wato shi abin ya taɓe shi to mu ma an samu haka a lokacin tunda san su ma yasu ne kawo na addini a wancan shekarun sau da kawai zaga shi ya karkata mai bikin to amma su mutum ba zai iya rabuwa da ita baki daya ba kuma ko ba komi da a cikin a cikin bayan akwai wasu mutane na Allah wanda an san cewa da Allah ne su irin su tun da sauransu shi wannan galibi abin da ya dame shi ne su bace na tahalluk su bace na tahalluk shine wai gyaran hali da sauransu da gyaran da kuma san a kaurace ma neman duniya to irin wannan su zaka same su aka kiba su ba daidai ba tsakani da Allah nan ka ji an ce malam malam malam wani ya tade ka ta da bikin wannan in dai ka bincika ka baka bin cewa ya fanci wannan ba tsiniyan ba to wani mushi uzuri kawai rabu da shi wannan bai san ma inda aka bisa ba shi sai kuma da suke su kawai ga shi kawai inda rubutu ne kawai ya tashi ne ya ga wata ba a su garin suna yi shi ma ce shi haka zai shi ba zai bar gida ba dan kun zama ne kaga ko ina akwai su wanda shi yan ra'ayar kauli su ra'ayin mazanjiya eh to mu mu za ka yi ra'ayin mazanjiya so muke na jiyan shekaran jiya can can kar ka tsaya na jiya jiya nan wanda haihuwan jiya shekaran jiya ne ka je wurin su ma'aiki ka tsaya a nan wanda ya maka alheri to waɗannan da muke magana cewa galibin su sun san waɗannan abubuwa suna asalin wato ajin farko wanda su za ka ga asali ma kowa zai zo mutum ba wai sharifi ba da ci shi sharifi ne ya rika yada wasu abubuwa yana yin wasu baituka yana kawo wasu biwa da suka zai zai yana yadawa yana cewa kaza kaza wannan duka wato farafaran farafaran da ke cikin mangan su yana da yawa mun yi magana muka ce akwai irin su Hallaju da irin su Ibn Arabi Hallaju kai shi aka yi saboda zan daka abin da yake faɗa abin dole kawai wato amma wani abin da zai baka mamaki a Najeriya na wani ya zo duka cewa Hallaju abin da sai aka shi wacce ya tace wasu wasu daga cikin su baye a yanzu a wannan kasa suna ganin kai shi da aka yi ba aka shi da haƙƙi ba kuma wallahi duk wanda kaga yana tantama akan cancantan kashi halal ɗayan biyu ne kawai ko dai ya binne munafunci ne a zuciya da ba musulmi bane ko kuma masu gumin wato kafiri amma babu yadda za a yi kaji abin da hallaji yake yi ka ce wai abin da aka kashi ba kashi da haƙƙi ba saboda shi duk wani abu ai babu wani ai ko kafaran manzo Allah abin da wannan mutum ya rika faɗa ai ba su yi irin abin da hallaji ya yi ba ibn arabi kuma shine babban malakalan musu da sauransu da sauransu da haka za ku samu suna ta yi Allah ta'ala ya kyauta daga cikin ahlul wahida din nan kuma har masu cewa irin Allah na ko ina nan in jahiliya ne su aka suna cewa su Allah na na ko ina Allah na ko ina ba wai da ilimin sa da ganin sa da kaza da kaza da inda ahlus sunna ke faɗa ba inni ma'akuma asma'u wa ara haka Allah ta'ala ya faɗa ma'iyyan da ya tabbatar maka sai kuma kawo lazimar ma'iyyan shine as-sam'u wa ru'ya to mu a su su cewa suke Allah na ko ina to kaga kaga ko ina wato duk a gare ubangiji yake da bayan sa baki da kaga ba bambanci tsakanin ubangiji da wanda ake ake roƙo da wanda yake roƙon da wanda ake roƙo kaga ba bambanci wannan kaga kuma har yanzu a wannan kasa za ku suna faɗa galibi za ku ga jagoran shide jagoran shekarun baya yanzu da yake galibi a cikin tsaron shi ba tsufa ta yi tsufa amma da can barabaran da yayi ai suna da yawa yace ma duk wanda bai ce Allah na ko ina ba da zatan su kuma jahili to ba san ya yake kanta risala ba Allah kyauta wato wa minhu shirkul malaikati alqaila bi qadamil alam ce daga ciki kuma akwai wato mulhidai a cikin tauhidi in kai an ce mulhidai sune wanda su ba su damu ba su kira aladu da kaba kida su yi ma ubangiji magana da suka ga dama za su ce wa ubangiji na ƙarya za su ce wa ubangiji kaza wasu maganganun da za ka ji kawai in ka ji kawai sai ka yi kokarin ka rufe idanka dole su ne mulhidai a wannan zamani kuma kuce mulhidai galibi yana masu cewa ba mu Allah ba baki daya kuma duk mun yi ma'anar da yake don shi ne anan da ba cewa minu shirkul mala'ida shirka na mala'ida masu kankara ma ubangiji alqa'ila bi qilmil alam masu riyawa masu kudircewa shi alqa'ila almu'taqiduna wanda suke riya cewa akwai qilmul alam duniya nan ba ta da farko ba ta da karshe wa abadiyati ko duniya nan ba ta kare ba kawai dan wake za ka yi za a ci za a ci za a ci a wannan shi ba yi ma har suka dinga tantaman cewa ubangiji zai iya tayar da matattu ita ce zai tayar da matattun nan zai iya tayar da su wai kawai kashi tsaye kawai tayar da su ce wani tashi wani tashi wani tashi saboda ya ce suka ce to ai wato shi zangon yayi yawa zango din yayi yawa an ta jujjuyawa ne daga wannan zango zuwa wannan zango zuwa wannan zango kuma daga bayan aka dinga aka dinga komawa baya za a koma a dunkule zama unity of sense kamar da suke faɗa aka je aka koma aka dunkule abu ɗaya to kaga abu ɗaya zai tayar kenan duk wani ya daga cikin wasu abubuwa za a ga ana tafa ba tun a cikin lokaci ba wai yanzu da aka fara ba wani zai ce a asalin mutane duk wato sel ne ɗaya kuma duk biri ne ko wani abu wannan da ce da an faɗi irin wannan kuma malamai sun yi taraddi saboda haka ba mu da wani abu illa mu je mu rubuta mu karanta mu ji abin da malamai ke faɗa suka ce wa anal hawadith bi asliha musallin ila asbabin wa wasa'id suna cewa duk abin da ga yana faruwa ko ba me shi abin da suke haifar da su ba ubangiji bane sababan su ne kawai ke haifar da su irin su ne ba su tuwa tabi'iyun nan duk abin da ka gani ka ga ka ga ruwa kawai hydrogen ne da oxygen su ne sababi kawai ba wani ba ubangiji ba ruwan sa ba za a ce akwai sabab akwai musabbib ba ce akwai sababi shi ne hadari sababin ka samu ruwan sama shan ruwa sababin in tafi da kishira amma wa ce kawo wani sababin wa ya mu sababin ubangiji da su babu ruwansu su falasifan da su babu wajen su suna cewa sababai ne kawai ta bar ijada ha wanda suka hukunta a samar da wannan abu wai samu da al'uqula wan nufus suna cewa masu irin wannan abubuwa su ne al'uqul wan nufus al'uqul su ne wannan al'uqul ashara wannan hankulan guda goma da suke faɗa wan nufus kuma shine wannan wannan nayin planets na kamar matayen su kenan su wa'annan mata da maza kaga kowa sun ga barbara juna kenan a dinga yin ko a dinga samun abubuwa to haka sai fada wannan ga zaka aqidan falasifa kuma in ya juye an je su banki kaga su masu aqidan su kenan in ka juye ya je wajen yan shi'a zaka aqidan su kenan haka dai abin ki tujuyawa kowa dai da zai mishi fasara ne kawai ta dace da shi in ka je wajen basu sufi sai ce sai ya fiya maka nurul muhammadi in kuma ka je wajen barafi zai kuma shi ma ya fiya maka ya hade maka shi da ahlul bait manzo Allah shi ma je da a cigaba da haka to duk abin da yake daidai ne neoplatonic theory ne shi aqida ce ta wato falasifa shi wacce dan Plotinus sai ya hade shi ya mai shi falsafa kuma daga baya shi da ake ta daukar waɗannan abubuwa ana ta fasarawa gwargwadon yanda kowa ke sai fasara wannan kaga kamar shine na farko da malamin magana cewa shine ta'dilul musni' an sali'i haka idan an ce ubangiji ba shi halitta ba kaga aka cire ka raba shi da kuma aikin sa sai kuma minhu shirku mu'attalatil asma'i was sifat daga ciki kuma akwai kuma wanda suke sance ma ubangiji sunayensa da sufofinsa kal jahmiya kaman jahmiya wal qaramida da kuma qaramida qaramida shine in shi'a batiniya wa gulatul mu'tazila da kuma wanda suka zurfa ba a cikin gulat na mu'tazila a waɗannan za ka same su galibi akwai sun hun ubangiji da jumla ta matafsila suna cewa ba sai da su ba Allah ta'ala zai ce musu a nan ne aka dinga yi mana shi ba Muhammad ayi suka kan Qur'ani maganar ubangiji ne kuma maganar sa ba su sun ce halittar ubangiji ne ba wani ba wani ba wani sifat so ka ce ma in ka ce akwai sifatin ubangiji ka ce yana hakimu ne qadiru ne basiru ne sami'u ne to wannan shirka kai su tauhidi a wajen mu'tazila shine waɗannan su mun duka ce ba dina nuni zuwa ga zati ne kawai haka su a wajen su to kaga yanzu shi ma wannan kaga ka raba ubangiji daga daga sunayensa da kuma sufofinsa wanda wannan shi ma kuma ta'qidi ne duk ɗan karami za suna yi mu'tazila suna yi da sauran wato kungiyoyin bata iri iri kuma anan muka magana cewa daga cikin wasu daga cikin malamai wanda za ka suna danganta kansu da san hadisi akwai ibn hazm al-wahiri ibn hazm al-wahiri kasancewan ya shi ma shiga wannan dabda na kalam din shi ma da ya shiga bai iya kubuta baki daya ba kusan waɗannan abubuwan ne ya kan kurewa don haka shi ba kan ahli suna jama'a a babi na wato al'asma wa sifat ya kamata duk ɗaliban ilimi su san haka yana da wani abubuwa wanda yake yayi muwafaka sosai azzabi yana cewa ni ina son imamu ibnu hazm Allah da farfaransa saboda ina son hadisi ina son sunna in kai shigar tafasa zaka ji lalle wannan mutumi wani mutumi ne da yake son wato addini yake son hadisi yake son sunna amma cikin ikon Allah dai ubangiji kuma ya kaddaro mushi cewa ya dan zami ba gaskiya a wasu abubuwa zaka ji wasu suna cewa ko jahamiyun jalad to jahamiyun jalad wannan ba wai ya nuna ka kore shi daga sunna baki daya ba abinda naga wasu na yi sai su kore shi daga sunna baki daya a ka tabbatar mishi da abin da ya dace din wanda kuma ya yi ba daidai ba kuma shikenan sai a yi fadakarwa ai ba wani ba wani makaki ana fadan malamai wanda suka samu zamiya da suna da yawa ga zali ga zali ma ai ya fi kowa shi bare bare inda dan wannan ne shi ga zali ko ina shiga yake yau yau yana cikin sufaye gobe yana cikin falasifa gobe yana cikin ko mutakallimun shi za a ibro shi rike cewa shi ka gane kan ka gane kaza shi yau ya shiga can ya kane kane cikin bannan su gobe ya shiga can ya kane kane cikin bannan su hujjatul islam kenan Allah ji gansa wannan shine wato misalai da malam ya kawo sai ce annau tsani yanzu ci gaba da magana akan nau'i na ko kuma ta yana magana akan shirka ne yake da alaka da zatin ubangiji shirka da yake da alaka da zatin ubangiji wani ce ma babu babu wanda ya halice shi sai wani wani a cikin aikin ubangiji da ubangiji yake banta da shi ya ce a'a ba shi ubangiji yayi ba wani yayi to wannan shine a zatin ubangiji su kutum shi kasa ubangijin aka ce ba shi bane kamar mutum ne biya da mahaifi yace kawai mahaifin kawai wani ne ba ba babansa ba to kaga yanzu wannan yana yayi ma mahaifinsa tarayya ne amma zatin shi kasa mahaifin shi a kasa kankin zatin sa jikin sa yace a ba shi ba kai bane baban ba waye ne baba kaga ai akwai mutunci kwarai da gaske ko kuma ya dauki wata abubuwa na biyayya da yake mai uban nasa sai ya je yana yi ma wani kuma amma yanzu tsakanin shi uban ba mutunci kaga yanzu wannan a ubuwa ne na uban sufa na uba ni ya dauka ya ba wanta amma shi ya kwace ma uban wannan to wannan shine azatin ubangiji wace ai shirka azatin ubangiji shine hakkokin ubangiji ka dauka duka ba wani Allah ta'ala ya kyauta sannan sai ya bada ci annan utsani nau'i na biyu na shi wannan babi dai na wato a shirku muta'alliqun bi zatillah shi shirku tamfil shi shirka wato a ta hanyar kamanta ubangiji da wani aluki wa huwa shirku man ja'ala ma'ahu ilahan akhar wannan misalin wannan shine shirkan wanda yazo sanya tare da ubangiji akwai abun bauta wanda ba kuma bayan ubangiji kan nasara fil masih kamar yadda nasara suke faɗa kan annabi isa wal yahudu fi uzair da kuma abinda uzairu suke faɗa yahudawa suke faɗa akan uzairu wannan cewa Allah ta'ala ya ba mu labarin abinda nasara suke faɗa akan annabi isa wannan wani abu ne sananne har yanzu ga su muna ganin su masu cewa ma duk da yanzu akwai unitarians muwahhidu nasara ko nasiriya har yanzu su suna fasa ganin annabi isa shi Allah ta'ala ne har yanzu suna nan kuma ba wai ba sa ne ba suna nan wajejen turai da amurka da sauransu duk suna nan ana kiransu unitarians ko muwahhidu nasara su galibi waɗannan za ka same su suna kan wato aƙidinsu na asali na nasara masu mabiya annabi isa amma kuma sun ɗan haɗa wasu abubuwa kuma su ma sun haɗa maimakon kuma su yi imani da matsalar kuma suka yi imani da shi kaga da sai ya musu amfani da imanin nasu a batun har za a zuwa lokacin ma'aiki ai akwai wasu lokacin masu masu yin wato yin addini na nasara wanda su ba sa cewa annabi isa din dan Allah ta'ala ne ai daga ci akwai hirakul ba hirakul bana jashi ko ashabat al-habasha ai kaga shi ma daga baya da aka ga cewa ubangiji mu fa addinin annabi isa ba dan Allah bane bawan Allah ne sai ce annabi Isa bai keta wannan abin da ka faɗa ba to kaga shi ma daga cikin muwahhidu nasara a to amma ka galibin su nasara su na ka same su suna cewa annabi Isa shi ba shine wato shi dan Allah ta'ala ne to amma wajen maganar shi Uzairu shi wannan Qur'ani ne yazo ya faɗa eh qatil yahud Uzairu ibn Allah wa qatil nasara al-masih ibn Allah a wannan Qur'ani yazo ya faɗa to zaka ga zaka samu yanzu zaka Yahudawa suna cewa su ce da ba wannan da wani wato a shashi faɗin muhammadu ne kawai ya zai faɗi ya zai faɗi wannan magana a to wannan ba haka tarihi ne ba kun san su ni inda yahudawa suke ba kamar nasara ba ba yahude ko mu a yanzu nan karka karan kana zuwa wani islamiyya kana waye karka je ka tsaya ba yahude ne kana magana da shi bayan ya cika kansa da shubha ya zai baka shubha zai baka shubha iri iri in ka tsaya kana magana da masu shubawa su ma da suna da suna da wato ilimi kwarai da gaske ibn tamiya yana magana akan irin waɗannan mutane yake cewa utu uluma wa lam yu'tau fuhuman wa utu zaka'an wa lam yu'tau zaka'an Allah ta'ala ya ba su ilimi amma kuma ba ba su fahimta ba fahimta da zai sanya musu su sayu da ubangiji an ba su wato karfin zarangwara su fahimci abubuwa inda suke amma ba a ba su tsarki na zuciya ba sau daga abin dace ne kawai ba wai ba magana ne wani fis ilimi ba yahudawa yana tabbatar maka da yawan ba abin da za mu targa mu nuna musu da yawan mun an zuwa za ɗaya ɗaya musulmai common people na musulmai gama garin musulmai da gama garin bayahude to za ka samu in dai ba wanda yake shi ɗan zionism ba ne wanda shi dama jini kawai yake bukata ya sha in dai ya damu da addini za ka ja san wani abubuwa addini sabanin kirista za ka ga ba ka samu irin wannan abubuwa da to su suna cewa kwata-kwata babu maganan wannan warkarya ne muka musu su taɓa cewa uzairu dan Allah ba ne ko ga shi Qur'ani ya faɗa to shi yasa dole zamu zamu wannan shi wannan abin da suke faɗan ai inda mazala kariya yake musu ai akwai yahudawa da suke haka da mazala a lokacin to me yasa ba su kai kashi ba akwai abubuwa da yawa mazala zai zo ya faɗa sai su ka ba haka bane sai mazala ya tike su ya tike su fita sai ba hatta wani rajamu ba sun ce ba haka bane wajen aya na rajamu cewa suka yi ba haka bane su bu da ba su babu wannan ayar yace to a zo a karanta a taurar kuma sau nawa sau nawa zaka ji ubangiji yana kallo su cewa ku zo da a taura a karanta ana sai su karanta su so kaga wannan ya kamata mutane su gane haka kuma duk ahlul kitabi ne musamman bangaren yahudawa da suka musulunta ko wanda suke da ilimin at-taura su ma suka ƙara yin sharhi akan wannan waɗannan wannan ayar ba ba wai su musulmai ne wanda kawai kawai sahabbai ne suka cika da yin sharhi ba akwai ka abu da habar ya musulunta bai taba cewa ƙarya ake musu ba akwai abdullahi bin salah ya musulunta bai taba cewa ƙarya ake musu ba akwai wahab ibn munabbi wahab ibn munabbi da imam ibn munabbi yasa daga cikin manyan malamai da suka san at-taura da injila suka musulunta kuma suke ruwa daga abu huraira manyan tabi'ai mutanen kasan yaman wanda suna daga cikin waɗanda suka haula suka fahimci wannan ayoyi kuma suka yi ma ƙarin fashin baki akan irin waɗannan mutane da matsala yake nufi a nan da manzala da Qur'ani ke cewa suna cewa Uzairu ibn Allah ba ana maganar kowa ba ana maganar dai a cikin Yahuda akwai masu cewa ko da masu da yawa kamar yadda yanzu da ai aka ce su ma nasara suna cewa Masihu dan Allah ne ai ba cewa akai kowa da kowa ba gashi mun faɗa ce akwai Unitarians amma su wa suka fi yawa su ne masihiyya din kamar yadda masu cewa Uzairu kuma ba su da yawa amma da hada kare suna murin abin da suke faɗi ya yawa kuma suna faɗi kamar yan shi'a ne yanzu aka ce akwai cikin yan shi'a akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma kaga ba duka su suke suke faɗa wannan abubuwan ba za ka samu wani a cikin su ne akwai masu faɗa din amma ba ba wai ana magana dukkan wani kungiyoyin shi'a duk suna cewa Aliyu dan Aliyu ubangiji bane amma duka suke faɗa ba amma za ka ji ana muna faɗa muna cewa daga cikin abin da suke yi suna ɗaukan haƙƙi na ubangiji su ba Aliyu su ba Fatima suna yi wannan wanda ya rasu nan ba wanda aka saukar aka saukar da shi daga mulki asiri ai ma kida su kenan wanda za ka ji yan faransa su samu suna ala white alawiyun ba wani alawiyun ba yan faransa suka samu wannan sunan da wani aka ce musu ala white haka za ka ɗanyi wani ɗan ta'abuki wani ka ji ai kan aliyu su girma ba ba a shi wannan wani addini ne yake da shi asali ma shi wannan ma addinin ma ba ya damu da shi ne ba yana wani addini yake yi na na ba'diyya mun yi magana kan ba'diyya a baya addini ne mai hatsarin gaske Allah ya kyauta akwai imamu akwai ba imam ba galibi an saba ce imam akwai a jahil jahil al-mu'tazili akwai jahil babban masani luga masani balaga albayanu wa tabayyun dinsa da sauran da tafai da yake da shi malami da masani amma kuma malami ne wanda akwai bid'a sosai a cikin tafansa kuma galibi da yake shi ya yanke ma balaga cibi saboda haka duk wani katin balaga da zaka je ka yi in ba yanzu da ake samun masana suna cikin karantawa ba mu dai balaga zuwa da hada makaranta duk cikin suke da bid'a a cikin ta akwai bidiyoyi da yawa wala su da adam ke karanta maka karanta a makaranta a to shi jahil tare da haka yana da wasu abubuwa kuma da bayan da aka iya ya faɗa ya za a yi dole sai a karanta tunda masani ne yana da dafi na arabu ala nasara sai ya magana cewa daga cikin a lokacin sa daga cikin wanda suka suka yi saura suke cewa uzairu dan Allah ne akwai wasu wanda suka yi saura na yahudawan yaman da sham da kuma wanda suke cikin biladar rum yace har yanzu akwai a lokacin akwai ragowa to kaga waɗannan wato shaida ne ake faɗa daga manyan mutane sai a ji a bincika a gari a tarihin babu akwai ko babu kuma a tarihin su ma akwai wannan maganar uzairu ne kawai dai suna son su kai tari sannan kuma daga ciki akwai ibn hazm zahiri ibn hazm zahiri ya faɗi ya ma faɗi su waye ma masu akira cewa uzairu dan Allah ne akwai yace daga ciki akwai siddiqin siddiqi siddiqiyin ko siddiqin siddiqin galibi a yaren yahudawa suka sa wani mm din kamar muhammad bin muhammadin wannan littafin azumi ne na girmamawa karka ji mutane su suna cewa Muhammad Muhammadin ka zamanin wayin a sunan manzo Allah ne tabbas suke kira tsabar kifadi suka yi imani ga wanda yake so ya ko ya duba yake mutane gari zai ga in suna kanta a tawara kamar suna larabci suna rerawa haka zaka za a zo wani wuri zaka sun ce Muhammadin eh sai su kuma yan Bible a kusan profa na ne zai misali in sunan mutum damuna ko sunan shi dari ba ka da dama yanzu ka zo ka ce wai za ka in za ka translation ɗin wannan ma'anar ka translation ɗin wannan proper noun ɗin nasa ai kaga sharri aka kawo kuma yanzu musan an ce sunan shi talle ba haushe ne ka zo ka ce talle ya bani kofi sai ka ce ta kawo wani ma'anar talle da wani turanci kuma asali ka ce talle ya bani kofi to in aka muhammadin abinda shi ahmadi da yake cewa ai sai ku ce muhammad ɗin sannan ku faɗa abin da ku faɗa me ne na praiseworthy kuma ai kaga wannan canza abu ma'ana ce so da har yanzu kuma wani haka zaka dauko wannan ma'anar ka sun canza ta Muhammad kuma ne kuma in ka je asalin Bible haka ce karantawa ga wanda yake sanya bincike zai iya ganin haka to shine sai ka cewa akwai siddiqin siddiqin suna cikin Yaman a galibin siddiqin zaka same su a Yaman sa daga cikin wanda suka garwaya da Yahudawa da suka garwaya da aqidu na na wato girkawa da kuma rumawa suka rine da su suka zama kusan al'adar su daya galibi za ka same su suna son duniya abin da ya fatar da suke da suna zama kangararrun mutane masu son duniya to akasin su kuma siddiqiyin akwai kuma farasiyin farasiyin su kuma za ka same su galibi su abin da suke so shine su halka su kwanci a cikin su aka samu bulus din nan idan ba kaga ai shi da ya tashi fatarwa ya fatar jahilai ne shi kuma ai hellenistic jew ne wani ne wanda wani wanda yake ya dangalo da turawa ne daga baya kuma zai dinga kawo farfare haka a cikin addinin nasu saboda haka shi kanshi kaga Ibn Hazm zahiri ya faɗa wannan wannan kaga a jahil yana yana gabas Ibn Hazm yana yana yamma yammacin duniya akwai al-Maqarini shi kansa wannan wannan maulabin namu ya da tafi wajeji da tarihi da yanzu al-Khidab kitabul Khidab tarihin da ya faɗa na Masar to shi ma ya faɗa cewa kuma akwai wasu ragowar ma a Filistin a lokacin akwai ragowar a Filistin wasu daga cikin malamai ma sun faɗa cewa a Yahudawa wanda suke zamu yi matsala ma a Madina ba wasu daga cikin aqidan su kenan cewa Uzair dan dan Allah ne aka ce kuma Yahudawa da suke asba an Iran na yanzu har yanzu suna nan wannan Yahudawa a su ma wannan ya daga cikin aqidun su sannan ka wani wani abu ne da ko da yanzu kun ce babu su baki daya to wannan tarihi yana kai ta tarihi ya faɗi cewa lalle akwai wannan cewa Uzair wanda suke cewa Uzair dan Allah ne me ya jawo suka ce ba Uzair dan Allah ne Allah ta'ala ya ba mu labari a Qur'ani cewa shine wani aukal ladhi mara ala qalatin wa hiya khawiyatun ala ursha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa matahu Allah mi'ata 'amin thumma ba'atha to wannan ayar ai Uzair ne ya wuce ni malamai da ya zai wuce ne bayan bukta nafsar sun yi ma Allah ta'ala wato gigiwa sosai sun wasu daurin ido Allah ta'ala sai ya je sanar da sakin Babila bukta nafsar akan su sai zo ya kashe su ya maida wato garin su fayo baki daya to da suka tashi shine da ya zo wucewa shi kuma mutumin kirki ne shi ya daga cikin wanda zaka je kai kowa Bible Ezra a ce ya hada ta taura ya zama mutumi ne da ya giki ya rike karatun annabi Musa sosai to da ya zo shine sai ya ce ana yubi hadhihi Allah ba'da mutiha ko ta yaya ubangiji zai tayar da wannan waje bayan ta zama fayau to shi Allah talafa amata wallahu mi'ata ami thumma ba'ata to shekara ɗarin nan da yayi Allah ya tayar da shi to da ya koma sai Allah ta'ala ya bar wasu a raye sau wanda za su iya shaida shi su tabbatar da abin da ya faru to a ciki kuma sai Allah ta'ala ya jarabta wasu daga ciki suka ce a'a to wannan ba zai zama kowa ba sai dan Allah har suna cewa nahnu abna'ullahi wa ashbabu da ba su abna'ullahi su duk wani masoyin Allah wani mutumin kirki duk ibnullahi ne su a wajen su da mu wannan kalmar mu yanzu kaga mu ba mu shari'a ba ta bar mu fada mu fada haka ba to wannan shine ya bayu daga baya suka rinka kallon cewa shi shi wannan Uzair din shine daga baya zama suka rinka ce mishi dan Allah kuma suna cewa kusan lokacin da Taurat ta riga ta bace kusan lokacin da Taurat ta bace lokacin da Taurat ta bace lokacin buka nassar ta bace ba a ganta ba ya riga ya kanta ta to su ba ruwansu da ilimi waɗannan mutane irin su tatar ne saboda haka shine aka ce wasu su ce da wai ya binne ne sai ya tono ta ya binne ɗaya daga kofi guda ɗaya wasu su ga haddansa ne ya dinga rubutawa an samu daidai wani lokaci wani lokaci kuma a samu ba daidai ba almuhim dai a cewa tawaran ma akwai kare kare ba wai ba a taron annabi isa ce annabi musa ce ta yanzu ba akwai abin da tambas za ka iya cewa a tawaran annabi musa ne amma kuma wasu abubuwan kuma babu tabbas wasu abubuwan ma tabbas kuma za ka samu ba haka abin yake ba to wannan shine shi ma da yake magana shine shi kutamfil shirka na wato kamanta ubangiji da abin halittarsa kamar wanda ya sanya wato nasara kamar nasara da suka ce almasihu dan Allah ne kamar yahuda da suke cewa uzair dan Allah ne wal majus kamar kamar majusawa mutanen iran farisawa alqaila bi isnadi hawadith alkhair ila nur masu cewa duk abin masu dan wanda suke riya cewa shi alqaila masu riya danganta ma duk wani abin da ya faru na alkhairi zuwa ga haske duk wani abu in ka kayi kuɗi ka samu alheri ka to wannan Allah haske yayi aiki kenan in kuma an ta samun shari wa hawadith shari ila zulma zuwa ga ubangijin duk wannan su haka suke fassara abubuwan su kuma ah malai sai wa shirkul qadariyya al majusiyya shirka na wato masu bid'a al qadariyya bid'a ta wato ta kaddara a wannan al'umma su mukhtasarun minhu su kuma sun tsakuro shi ne sun tsamo shi daga shirka na mabuzawan wato iradin nan farisawa kaga wannan yin haka abin da yake magana shine kaga su sun ce wato akwai wani aiki kaddara na sharri baya ya fita daga cikin abin da ubangiji ya iya kaddarawa ko yana so ko baya so a cikin masarautar ubangiji wani abu zai iya faruwa wanda Allah ta'ala baya so saboda haka sai suka danganta shi kaddara da sharri sharri din suka zuwa ga wani wani mahaluki ko ka ce iblis ko ka ce ubangijin duhu haka dai sai kira to su ne shi kuma nan yake kamanta su kuma masu bid'a ta kadariya su masu bid'a kadariya su ma sun yadda duk abin da ka gani na alkhairi ubangiji yayi ya maka amma kaddara ta sharri da aikin bawa musamman aikin bawa sai su ba su danga ta ubangiji sharri ba dan haka bawa shi yake ta shi kadai dan haka in muka ce bawa shi yake sa ba to ta yaya sa bawa auta in Allah ta'ala shi yake aikin shi ya kaddara to kuma ta yaya za a sa shi auta kaga zai zama kaman ba a mishi adalci ba wannan kaga kuma ba dai abinda suka yi musu dace ba saboda cewa aka cewa da aka yi ubangiji ya kaddara ba cewa shi je ya baka wannan aikin ba dan adam ya da aikin sa na sha faɗin misalai yanzu bature da yayi mota shi ya kago ma mota abinda za ta yi duka ya sa mata geji ya sa mata komi amma ai aikin mota ke ba aikin shi bane shi dai shine ya sa mata wannan ya ga dama ya ƙara ya ga dama ya rage ya ga dama ba ta tafiya ba ya sa abinda zai je ya cire ba ta tafiya ba to abin da yake magana cewa ubangiji ya kaddara alkhairi da sharri shine wato wannan abin da ya faru da ilimin sa da ganin da wasu abin abin ya faru babu abin da zai isa ya faru ko ya auku a mulkin ubangiji a bisa tisa samun ubangiji ya matsa ma ubangiji sai abin ya faru ko ubangiji baya so babu wanda yasa wa ma tasha'una illa in sha Allah wannan haka yake sannan kuma akwai kuma akwai muka ce al-ilmu akwai al-mashi'a sannan kuma akwai na na uku akwai al-khalq halitta da abin da ka gani in dai ba ubangiji ba to ubangiji shi ya halicce shi akwai guda hudu kuma muna da al-ilmu akwai al-mashi'a akwai al-khalq sai wanne na uku to mu ci gaba dai wa haula ya aktharu mushrikin alam wannan maratib na kadara guda hudu ne ai maratib na kadara akwai alkitaba maratib na kadara in kana so ka fahimta ko ka rike sosai ilimi dai shine farko ba abin da zai faru sai ubangiji ya sani wannan shine farko ka ka hada ce kenan sai kuma ka sai ka ce ko bayan ubangiji ya san koyi to kuma an samu wani lokaci da ya rubutu shi alkitaba to wannan kaga guda biyu ka fara kawo su daga nan kuma sai ka kawo mashi'a babu abin da zai faru sai abin da ubangiji ya ga dama na hudu kuma sai ka kawo alhalu da abin da ba ubangiji ba to ubangiji shine ubangijinsa to wannan shine maratib maratib na alqadar yace wa haula yace waɗannan misalan da na kawo maka aktsaru mushriki alam waɗannan sune galibin mushrikan duniya a duniya wannan kuma kaga ka ruwa gani waɗannan mushrikan kusan malami bar kowa ba kusan kowa za ku shi masu cewa shi wani wani shi halittar zai shiga cikin shirka da masu dangata ba wani ubangiji aikin ubangiji zai ya shiga wannan wahun fawa'ifu damma ya ce masu shirka ɗin wato ɗariƙu ne daban-daban ƙungiyoyi daban-daban minhum man ya abudu ajza a samawiyya ajza a samawiyya daga cikin ka samu akwai masu bautan wasu ɓangarori na sama celestial bodies da ake faɗa al-ajram as-samawiyya wani kaga yana bautan wato alkawaki taurari wani kaga yana bautan rana wani kaga yana bautan wata wani kaga yana bautan kaza yana bautan kaza wanda shine masu bautan wato wasu bangarori na sama wanda ya suna daga cikin waɗanda wato annabi annabi Ibrahim ya tabu da su da namaru wannan wanda ake cewa wanda Allah ta'ala ya kawo mana kisan sa yake cewa falamma ra'al qamara batikan قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر kaga wannan shine wato misali da Allah ta'ala ke ba ke faɗa cewa suna ganin cewa waɗannan za su bauta ma wasu bangarori na sama amma kaga annabi Ibrahim da ya ga shi ba zai iya yin bannan su ba sai ya nuna cewa shi ya baranta daga abin da suke yi ya kuma zuwa wurin ubangiji shi kadai Allah ta'ala zai shirye da shi sannan kuma daga cikin wanda suke bautan wasu bangarori na sama shine wanda suke kuma bokanci da taurari kuma masu ilimin ramli masu kaza masu kaza masu kaza da galibi su waɗannan a ko da mutum ya ta shi ba bauta musu yake ba wai shi yana neman taimako da Allah ta'ala ne wai shi ya ba taurarin dama kaji wani kudu ba da shaidan wai Allah ne ya ba taurarin dama waɗannan taurarin kuma kowane wani kowane fasali na shekara akwai wasu mala'iku da ubangiji ya ba su dama a gabas da yamma da kaza da kaza da yamma da arewa da kudu ya ba su wani aiki za su saboda haka idan kana son ka samu ijaba ne kuɗi kake son ka yi to akwai lokacin da ake bude haskokin sama to in ka taso za ka yi in za ka yi lakani ne ko wani abu za ka rubuta daidai da lokacin da wannan ɗalibin yake fitowa na sa'idi kar ka je ka mana hisi wanda yake ba shi da albarka wato ka kirdani lokaci na albarka to kaga wannan sun danganta albarka zuwa ga taurara sun kwace wa ubangiji aiki sun kwace wa ubangiji aiki wanda kuma jinda sunan malanta za ka samu a kasan nan ana yin shi wanda kuma kokarin bokanci ne da kokarin bauta mu Allah ta hanyar taurari za ka je galibi malaman zaure irin karatan nan su aka ake samu da irin wannan barabara ma kuma kusan ma dai ba za ka ci karata ba kar musu in ce in shaka abin su kadai galibi dai su ma dai masu masu kantar wannan hasu bayan za ka suna ba a samu da irin wannan suna zuwa suna karanta wani shamsul ma'arifi na Ahmad ibn Ali al-Huli kusan duk kodas ake karanto aka karanta wannan sharrin ani man ma kusan dai wannan mutumin za ka yi mamaki samun ka samu wani mutumi da zai mai da sharri da kafirce zama ibada ina jin wanda zai yi daidai da kawai Ahmad ibn Ali al-Huli shine ibn Arabi da sahallaji wanda zai wanda su ma suke tare da kawon da kila ya ba fara shi amma shi wannan ba in ka je kana duba littafin nasa Shamsul Ma'arif shi ba ki ɗaya cewa yake ma bautan Allah yake da wani abu bokanci ba shi ne tsabar ga wuta wata na ce an nade mishi kasa wata na a ganshi wata na ba a ganshi ba wata na kaza a cikin ba zai gaya maka abinda in kai zaka bace abinda in kai to sai dai lahira Allah kyauta wallahi ko da ana sai zuwa suna koyo ba shamsu ba arifa ba an daina an daina sayarwa ne ana nan ana sayarwa duk wani saure za ka je ka samu an je an akwai wasu yara nan wasu wanda suke su ne murje na kusa kusa bayan an gama koyar da abubuwa zaure kuma a zo a koma kuma a ji a nan da kasa a koma ana koya musu da abubuwa Allah ya tsare Allah ya kare mu akwai akwai astronomy akwai astrology wani lokaci yana da kyau a bambance duk da mu galibi masu yin astronomy ma ba tsayawa suke suka tafi akan astronomy ba suna bin astrology in kace astronomy shine abin da wasu wani lokaci ana samu wasu dai bayan jami'a su karanta ilimin ilimin dai wato waɗannan halittu na sama eh wannan akwai shi galibi wani lokaci muna cikin ilimin ilimin nujum wannan babu laifi ga wanda yake sai zai sani shikenan babu wani laifi abin ma at-tanjim shine wani a dinga ganin cewa a to duk abin in kaga na yi kiba in kaga na samu nasara in kaga na yi kaza in kaga na zama gawutaccen mai kuɗi ko gawutaccen mai ilimi suna cewa in aka je aka bi salsala sai an gani an haife ni ne a wani favorable ɗali'i a wani wato ɗali'i na mai rabo an aka haife ni na kan sai aka zama har Shakespeare wannan Shakespeare ba wannan na turancin nan shi ma an ce sai da aka je aka bi aka gano cewa wai an haife shi a lokacin kara za ka ga yan indiya a lokacin za ka ga za a aure za ka ga su ba za sa yadda sai an je an hada an ga akwai match ko babu match in babu match ce maka babu match ka kaka wani lokaci za ka ba zai fita ba kai kai da shi kace malam zo fita shi a ba zai fita ba ai na wuce lokaci kaza in na wuce ba za a yi nasara ba ina je ba zai yi nasara ba ba zai fita ba wani abun duk abun da ko sallah zai yi akwai sallah fa da in zai yi fa sai a lokacin da wannan tawarin ya ce yi sallah ai kaga abu yayi wata ana ka gawo kawai wai mutum na cin irin kata wani abin ka ga wai an wai kawai yana cin sallah yana cin sallah ya wadannan kirarin abubuwa iri iri kawai sai sai a zo a kawo mishi a kawo mishi wani allo fari shikenan wa Allah nan wai duk wani abin da zai faru ne a wannan a wannan watan ko a wannan satin ko a wannan shekaran sai zai gani wasu da an an rubuce su da haka wasu abin da suka kimanin dariƙa saboda wannan abin ce akwai wanda za ku sun kimanin dariƙa ba sun gane ba gaskiya ne ba saboda in kuka zo suka zo ba suka je barin dariƙa to za ku yi za su da wannan ai dole a ci su daina to kaga shi ba zai ba da iya dainawa ba to wannan shine wa minhum man ya'budu ajza'an samawiyya a cikin su akwai wanda suke bautan wasu bangarori na sama wa minhum man ya'budu ajza'an ardiyya a cikin su akwai da zaka samu yana yana bautan wasu bangarori na na kasa wannan turbayanan namu zaka samu wani yana bautan gumaka mutanen indiya kamar larabawa lokacin ma'aiki a gwada ko za ka samu yana bautan wasu tsokar jini alashkas kawai wasu mutane ne kawai sun zama su ne manyan shugunai kawai su ake bauta bautan kuma shine su rinka halatta maka haramun suna haramta maka halal kuma shi ya bi su haka daga ciki akwai masu bautan kaburbura ma baki daya ko masu bautan almashahid da kuma asirda a ce wai wannan wani kabari na babban wali shekara shi dubu ba ɗaya da rasuwa duk abin da ka ruga a wajen sa zai amsa maka wannan duka shirka ne ina ganin akwai lokacin yawa saboda haka ko kuma bari mu dan karasa nan kadan insha Allah wa min haula man yal'umu anna ma'budahu akbar min aliha daga cikin su akwai wanda ke riya cewa abin wanda shi Allah da yake bauta abin bautansa ya fi dukkan ababen bauta girma yana ganin shi ababen bautansa ya kowanne girma akwai wanda yake wanda biye wannan abubuwa wa minhum man yad'umu annahu ilahu min jawatil aliha akwai wanda yake ganin cewa a shi ne ubangijinsa yake bauta shi bai fi kowanne girma ba amma yana daga cikin wato ababen bauta wanda ya ce ta abota musu ومنهم من يزعم انه اذا خصه بعبادته akwai wanda yake riya cewa idan ya samu abin bautar sa ya kebanta shi da bauta wattabatun ilayhi kuma ya yankuru a gare shi akmala alaihi shi wannan abin da yake bauta din zai tunkaro shi shi ma wa tanabi kuma zai kiyaye shi wannan wa minhum man yaz'umu anna ba'abudahu al-adla to za mu tsaya insha Allah ta'ala saboda yanayin lokaci za mu magana akan tawassuli a wannan gaban insha Allah abinda muka tada Allah ya ba mu lada abinda muka kusa Allah ya fi mana وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحابه اجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Thank you.